أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 213 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 900 da wato 41 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce ma wajhul munasaba menene wato fuska ta samun daidaituwa ko dacewa walirtibat da samun haduwa da alaka baina qaulihi ta'ala tsakanin fatar Allah subhanahu wata'ala isbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da kafirai suke faɗa ya zama to mujmal kenan wato dama duk inda ismul mafsul ya zo akwai ijmali galibi yana buƙatar tafsili akan abin da kafirai suke faɗa suna cewa sha'ir ne suna cewa mai sihiri ne suna cewa boka ne suna dai faɗar abubuwa daban-daban suna cewa alkur'ani ta tsiniyoyi ne suna cewa kaza kaza kaza kaza ga suna dai abubuwan suna da yawa tafsilin su sai ka kawo ayoyi daban-daban to ya za a yi a haɗa isbir alama ya kulun kai haƙuri akan abin da suke faɗa wa bai da ƙaunihi ta'ala da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa zukur abdana dawuda ka ambaci bawan mu dawuda me alaƙar wannan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haƙuri kuma da zancen ambaci annabi dawud malam yace kunna zamu ce wajhul munasaba bainahuma wato abinda ya haɗa wannan maganganun guda biyu annahu umira an ya taqawwa bis sabri an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taqawwa wato ya karfafa kenan ko ya yi guzuri kenan ala sabri da haƙuri kenan ko ya karfafa da haƙuri bi zikri kuwaci dawuda alaihi salam an faɗi ƙoƙari ko ƙarfin annabi dawuda alaihi salam wato tsira ta tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim ala al-ibadati akan yake da yake da ƙarfi na ibada wa ta'ati da da'a na fata an fahimta shine abin da waɗansu malamai suka faɗa kenan yadda annabi dawo da yake da haƙuri kan ibada kai ma ka ƙara jajircewa kan ibada asani na biyu annal ma'ana abinda ake nufi arrafahum anna dawuda alaihi salam Allah ya sanar da wato mu ce kafiran maka ko Allah ya sanar da mutanen zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mu'minai da kafirai anna dawud alaihi salam cewa shi annabi dawud wato tsira ta Allah tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ma'a karamatihi tare da karamar da Allah ya bashi wa shuhrati ta'atihi da shaharar da'arsa wa ibadatihi da kuma shaharar ibadarsa allati minha sawmu yawmin daga cikin ibadar da Annabi Dawud yake yi yana azumin yini an gane ko duna yawmin ba da wani yini ba ma'ana in yayi azumi yau sai yayi budin baki gobe kuma yayi azumi an gane ko wanda kuma azumi ne wanda shine wato babu wani azumi wanda ya fi shi domin ba a dan mutun ya rinka azumi kullum ba an gane ko kuma ba a son mutum ya wato kasa yin azumi ya ce ba zai yi azumi kwata-kwata ba shi yasa ma sunna ta zo da yin azumi na alhamis da litinin da kuma na wato ran sha uku da sha hudu da sha biyar ga kowane wata in ba watan ramadan ba mutum zai iya yin su in kuma mutum yana yin yau ya bude baki yau shine wannan azumi na karshe kololuwa wanda kuma ɗaya daga cikin sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara ya so ya azumi gaba ɗaya hana shi har da yan dimi ya azumin siyamu daud to amma da girma ya kama shi ya ce ya so da ya karbi wannan ruksa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to almuhimmu dai daga cikin ibada annabi dawud saumu yawmin duna yawmin yayi azumin wannan yini ya sharuwa wannan yini haka yake yi wa qiyamu nisfil layli kuma yana yin tsayuwa ta rabin dare an gane ku kana shadidal khawfi min azabi yana da tsananin tsoron kuma azabar Allah tare da wannan ibada la yazalu bakiyan bai gushi ba yana mai kuka mustaghfiran yana mai neman gafara fa kaifa halu haula ito ya halin waɗannan su kafirai ma af'alihim tare da ayyukansu in shi da yake ma Allah biyayya da da'a yana da irin wannan jajircewa kuma yana tsoron Allah yana kuka to ina ga wanda yake yin masha a yin abin da ya ga dama kenan ya kamata a ce wato sun ji tsoron Allah to idan dai muka duba duka waɗannan abubuwan duk babu matsala suna iya ɗauka su in an hankalta ma cewa da an kace isbir ala ma yaqulun ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma ayoyin da suka gabata sun yi magana ne kan kafiran Makka da irin abin da suka aikatawa wa qalu rabbana ajjilna qittana qabla yawm al-hisab sannan an kace isbir ala ma yaqulun kiran zaman to duka waɗannan maganganun guda biyu suna iya shiga ciki in an hankalta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ana nufin yayi koyi da shi da irin wato ibadar da yake yi ba wai dan saboda annabi Dawud ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ibada bane a'a na ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi ya debo daga cikin wasu misallai domin shi an tattaro masa dukkan misallan annabawa kuma aka ƙara mishi abin da ba su da domin an ce fa bi hudahu muqtadi ina fata an fahimce ni to wannan shine su kuma kafirai ana son a nuna musu cewa su yi hattara da suke cewa a ga wuta musu da azaba annabi dawud tare da cewa manzo ne mai daraja mai kima mai ibada ga Allah kuma yana da kokarin ibada kuma duk da haka da tsoron azabar Allah to kinan waɗannan abubuwan guda biyu duk babu matsala da wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala to amma abinda zamu dan ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala shine cewa wato irin waɗannan ayoyin ana kiran su ayatu tasliya ayoyi na lallashi ko sanya farin ciki ga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa irin abin da yake haduwa da shi wato annabawa sun haɗu da irin wannan shi yasa an kace isbir ala ma yaqulun sannan kuma da an kace isbir ala ma yaqulun nan aidu sila mahzufun da ma ka'idan nahwu kenan wato isbir ala ma yaquluna hu ne sai an ka shafe hu din nan za ka cikin jilalaini galibi shi na ka irin wannan ha'un sai ya ketare wanda bai galibi sai ce na an yi kuskure a'a yana nuna maka cewa akwai aidu sila hu din nan wato ana mata dhamma matsayin domiri wanda an ka shafe take wallahu ta'ala a'lam matsala ta gaba sai matsala ta 942 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala al malikani ya akai mala'iku guda biyu suka ce lamma dakhalu ala daud alaihi salam lokacin da suka shiga ga annabi dauda suke cewa khasmani masu jayayya ne guda biyu lokacin da suka zo neman hukunci kenan suka ce mu masu jayayya ne guda biyu baga ba'duna ala ba'din sashen mu yayi wato abin nan zalunci akan sashi suratu sa'ad ayata 22 wal mala'ikatu suku mala'iku la yujadu minhumul baghi ba sa yin zalunci ba sa yin wato ta'addanci wa zulmu kuma ba sa yin zalunci wa kaifa qala ya annabi dawud yace inna hadha akhi kenan shi mala'ikin ɗaya daga cikin mala'ikun yace inna hadha akhi wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'jatun na'jatan yana da wato akuya 99 yace kuma karshen zuwa har zuwa abin nan karshen ayar waliya na'jatun wahida ni ko ina da akuya daya ila akhiri yace dai har zuwa karshe walam yakun kama qala alhali ko al'amarin ba haka yake ba kenan sai zaman to kamar abin nan malin ya ce to kulna za mu ce inna ma ƙala zalika abinda yasa suka faɗi haka sai ka duba wajen ƙala ɗin nan akwai number one mai tahqiqin wanda littafi ya sa alama sai ka duba ƙasa ka gani daidai number one kuma ya ce ƙultu shi mai tahqiqin wanda littafi sheikh mustapha al'adawi ya ce sai na ce haza wannan in sabata har sai ma in ya tabbata annahuma malikai ni su mala'iku ne domin khasmani inda an ce wasu na sun ce mala'iku ne wanda yana bukatar sai an tabbatar da su khasmani ne masu jayayya guda biyu in wasu sun ce mala'iku ne sun ka zo cikin surar dan adam wasu kuma suka ce a dama masu jayayya ne suka zo a wajen shi mutane ne guda biyu yace to inna ma qala zalika sun faɗi wannan in ma an ce su mala'ikun ne kenan zalika a wannan maganar sun faɗe ta ne ko ya faɗe ta ala sabilil fardi akan wai alfard kama a ce in an kaddara ma wa taswirin mas'alati da kuma sawwara mas'ala ba dan abin ya kasance ba wa mithlu zalika to irin wannan la yu'addu kadiban ba a dokar sa ƙarya kama ta qulu kamar yadda kake cewa fi taswiril masaili kamar in zaka suranta wata mas'ala ka kaddara wata mas'ala wadda bata faru ba don neman fitar da hukuncin ta zida lahu 40 shatan an ƙara mishi zaidun lahu 40 shatan zaidu yana da wato akuya 40 wa amrun lahu 40 amrun kuma shi da 40 wa anta tushiru ilaihima kana nuni zuwa gare su fakhalaqaha sai suka hada su an gane ko wahala alaiha alhawlu sai shekara ta zo kam yajibu fiha to wani abu da ya wajaba na zakka a ciki walaysa lahum shay'un su ku basu da komai wa taqulu li kana cewa da kana iya cewa taqulu kana iya cewa li ina da 40 shatan wato akuya 40 walaka 40 kai ma kana da 40 fa khalatnaha sai muka hada su wa ma lakum shay'un kuma babu da mera in an kaddara mas'ala yaya hukuncin zai kace cewa kenan shi ya tafi cewa kenan mala'iku da an kace mala'iku ne akan ra'ayin da sun tafi cewa mala'iku ne kenan kamar sun kaddara mas'alan ne babu ta Allah ya haka dan ya jarrabe shi shin zai yi hukunci kafin ya tambayi guda biyu ko ko dai zai yi hukunci da gaugawa ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kenan sai mu sa akwai maganganu daban-daban su mala'iku na soci suna da ba sa saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun da abin da ya kama da haka to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kenan ya an kaddara cewa mala'iku ne kenan mas'ala kaddara ta ne akai wadansu ma suka ce to irin wannan yake nuna cewa wato ya halatta kenan a kaddara mas'ala ko da babu ta dan fitar da wato mas'aloli na fiqh wadansu mu suka ce a'a ba a iya kaddarawa sai yan abu ya faru to amma abinda malamai suka rinjaye ana iya fadar abu domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi ta gaya masa in sun ci kaza ga abinda zaka ci sannan kuma akwai wato in ka diba cikin wani littafi manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak ya kawo wannan mas'ala cewa ya halatta malamai sun ce ya halatta ana iya kaddara mas'ala dan a fitar da hukuncinta ko da wato bata kasance ba wallahu ta'ala a'lam to eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 943 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa hakama dawudun alaihi salam ya akai annabi dawud ya hukunci alal mudda'a alaihi akan wanda anka kira yas akan shi anka ce kaza kan shi bi kaunihi zaliman sai ya ce shi zalumi ne qabla an yasma'a kalamahu kafin shi ya saurare shi domin ga ka'idar abu wato in hukunci za a yi shari'a sai an saurari wannan an saurari wannan kaga ashe ba turawa ne suka kawo wannan ba wato abu ne wanda shi nan wato cikin musulunci alkur'ani ya faɗi shi haka ma aikin jarida yan jarida in an tambayi wani sai an je an tambayi wani bai yiwa a tambayi mutum ɗaya ba a tambayi wani ba shi bai kare kansa in an kai haka kamar wani nau'i ne na zalunci kaga ashe wannan ba yan jaridar turawa ne suka kawo shi ba a cikin musulunci akwai wannan kuma wannan ya shafi dukkan wanda zai yi hukunci tsakankanin mutane ya kamata a ce ya saurari wato mutane guda biyu dan tana yiwa wani ne ya zalunci wani ko ko dukkan su kowane yana da bangare na zalunci ko zaluncin wani ya fi na wani ko ko su zamanto daidai ko ko ya zamanto kowane daga cikin su akwai inda ya taba haƙƙin wani yace to kulna za mu ce lam yahkum alaihi bai yi masa hukunci ba illa ba'da tirafihi sai lokacin da shi wancan ya yarda yace to kaza na qalhu suddi haka ne suddi ya yi riwaya illa annahu sai dai shi alqur'ani kenan annahu hadafa dhikra al-i'tiraf alqur'ani bai kawo ba bai ambaci ba wancan mutumin ya yarda da cewa ya zalunci fil qissati a cikin qissa ikhtisaran dan saboda takaita qissa li dilalati al-hali alayhi domin halin yana nuna cewa ya yarda ne shi yasa ya masa hukuncin kama taqulu al-arab kamar yadda larabawa suke cewa abartuhu bit tijarati na umurce shi da yin kasuwanci fa kasabal amwal sai ya samu dukiya ai fattajara sai yayi kasuwanci fa kasabal amwal sai ya samu dukiya kina an shafe wato fattajara to wannan shi ne abinda malam ya kawo amma wannan yana buƙatar dalilin cewa ya yarda domin Allah ya zarge shi cewa ya yi saurin yin hukunci to kidan kaga shi ma wannan karina ce wadda ta fi ƙarfi wadda take nuna cewa ya yi hukuncin ne ba tare da ya saurari wancan ba wanda yana nuna cewa wato wani lokaci dan adam yana iya ahama bai fargaba ya yi wato wani hukunci wanda yake ya zo ba daidai ba wannan duk karantarwa ce ga alƙalai irin yadda ya kamata su gabatar da shari'a alƙur'ani ya zo da wannan to wannan kenan yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiqi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin a mas'ala ta 153 malam yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa hal ataka naba'ul khasm shin labarin masu jayayya yazo maka suratu sad aya ta 21 malam yace hadhihi al-aya wannan aya تدل تنا نونا وبظاهرها ظاهر انت على ان الخصم مفرد cewa kalima ta khasm tana nufin mutun daya domin an ce hal ataka inda jama'a ce mai yawa ce a ce hal atauka walakin ad-dama'ir sai dai damirai da sun kazo ba'dahu bayan wannan tadullu ala khilafi zalika suna nuna sabanin wannan wal jawabu kenan da bidan da sun kazo wa hal ataka nabul khasmi iz tasawwaru to tasawwaru dinnan kuma ya koma na jama'a to kiran wannan taruna sabanin wato ataka ba mutum guda bane malin ya ce to wal jawabu amsa anna al khasma ita kalima ta al khasmu fil asli a cikin asli masdarun asalin ta masdar ne nan ne an ka cira to kalima din a wajen malaman basar ba wajen malaman kufa ba wajen domin wajen malaman kufa fi'ili shine asali za a cewa khasamahu yayi jayayya da shi wal arabu su ko larabawa idza na'atat bil masdari a cikin yaren su idan sun ka kawo masdar a matsayin na'atu matsayin sifa afradatu za su maida shi mufradi wa zakkaratu za su maida shi muzakkar ma'ana ya zamanto a matsayin muzakkar bai da ta'un wanda in asalin masdar kin haka ne domin akwai masadar kin da asalin su da ta'un suke zuwa kamar rabba yurabbi tarbiyatan naha yunahi tanhiyatan ina fata mun finci ni jazza'a yujazzi'u tajzi'ata to ba dole bane muzakkar wanda asalin shi da ta'un yake zuwa na ana nufin muzakkar wanda yake zuwa ba da ta'un ba ina fata mun finci ni in kuma sarrafin da ba duk masdar da ta'un yake zuwa to wannan magana wato sai zamanto akwai bukatar gyara gare ta wa alaihi malam yace to akan wannan ra'ayi fal khasmu da anka kawo kalima ta al khasmu yuradu bihi ana nufin al jama'atu jama'a mai yawa kina abin da ya fi daya dai a takaice wal wahidu da kuma wahid mutum daya wal ithnani da biyu kenan duk ana kiransu al khasmu kenan wani lokaci in kace al khasmu mutum daya kake nufi al khasmu mutum biyu al khasmu jama'a daga uku zuwa abin da ya saba wa ya juzu jam'uhu ya halatta a maida shi jam'i kenan wa tasniyatuhu ko a maida shi na mutum biyu litanasi aslihi saboda am in an ka maida shi biyu ko uku an manta da asalin shi an gane ko alladhi huwa al-masdar wanda shine asalin shi na masdar wa tanzilihi manzilatal wasfi za a maida shi matsayin sifa ne kenan qala ibn malik malik yace ibn malik yace a cikin alfiya kenan wa na'atu bi mufradin kathira faltazamu al-ifrada wat tadhkira wa na'atu sun yi na'at bi mufradin da mufrad kathirun mai yawa faltazamul ifrada ina ganin wani atu bi masdarin ne a iya sani na dai ba ina ganin ba bi mufradin bane ma'ana wani atu bi masdarin ne san baitin amma na ga bi mufradin ban sani ba ko ni ne abban fahimce shi ba ko ko dai abin nan almuhimmu dai wani atu sun yi na atu bi masdarin in mun ce bi mufradin kenan da mufradi daya kenan masdar guda ko kuma bi masdar kenan bi masdarin mufradin ko kuma dun da masdar dama ai guda ne ko kuma wani atu bi masdarin sun yi na atu su larabawa da masdar kasiran cikin magana su cikin yaren su wannan yana da yawa faltazabul ifrada amma sun lazimci al ifrada shi masdar ya zamanto daya ba a yi masa jam'i a zance mafi wanda malaman basra suka tafi amma dai malaman kufa sun tafi cewa ana iya ma mastar jam'i an gane ko in akwai bukata kaga alima ya alamu ilman yana nufin ilimi amma jam'in sai a ce ulum saboda akwai bukata shi mastarkin wato a yi masa jam'i domin ilimi daban-daban daban ne ba ilimi guda bane kuma malaman kufa suka tafi akan wannan in ka diba cikin tasrihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya faɗi wannan kuma ya rinjayar da ra'ayin malaman wato kufa cewa in akwai bukata ana iya yi shi yasa ma kuma zance mafi inganci shine wannan zance wanda ya dace ma ko mu ce zance wanda a daidai domin da muka duba alqur'ani ya zo da wannan zanna yayi zato ya zunnu yana zato zannan zato to kaga zannan shi masdar ne amma sai ya zo cikin alqur'ani kuma a matsayin jam'i kuma yana masdar inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul ahzab ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون كاغا الظنون جمع لنا الظنكم ظن مصدرني كما تند قرآن يا دونا وكفى بذلك واتو شاهدا وابن ون يا اسد واتو شاهد نتشوا ون ابن أفيشي كما وكفى بذلك wato fasahatan wannan ya isa ya nuna wannan abin fasaha ne والتذكيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة كما سنة دمت التذكير كسن تشو شي يضمن تو مذكر تو أما لي كسن تشو شي يضمن تو مذكر منتي إن با أصلين شي على ربتي بين التاؤن إن ينا نفين دم مصدر شي ابن مالك كنن تشو دم مصدر مذكر ني بين التاؤن تو ونن كما ينا بقاتا سي أن نجارا شي إن كما ينا نفين آآ وان دي يكي مصدر أصلين شي بين التاؤن باسا كارا ميش تاؤن وجم صفة وتو مصدر ko da muzakkar ne yanzu sai a ce imra'atun adlun ba a cewa imra'atun adlatun tunda asalin wannan masdar bai da ta'un in haka ke nufi wannan babu matsala amma akwai masadir waɗanda da ta'un suke karewa kamar yadda muka faɗa misali duk fi'ilin da ya kare misali da alif wanda yake mutallul akhir ne yana da alif misalin rabba za ku iske ana cewa rabba yurabbi tarbiyatan da kuma ruba'i mudha'af wanda adda alhamza karshe kamar jazza'a yujazzi'u tajzi'atan ake cewa da wato sauransu kira ana samun masadir masu ta'un dai a cikin yaren larabci wallahu ta'ala a'lam to eh wannan shi ne abin da malin ya kawo kinan sai zaman to khasm wato in an hankalta ma lafazin shi ɗai ne in an hankalta ma ma'anar shi jam'i ne wanda kuma cikin larabci irin wannan yana da yawa irin su kalima ta umma irin kalima ta alkullu irin kalima ta alba'du in an kalli lafazin su ɗaya ne an kalli ma'anar su jam'i ne irin asma'ul mausulat man in an kalli lafazin shi na mutum guda ne in an kalli ma'anar shi na mutane ne wato masu yawa wannan kuma yana da yawa a cikin yaren larabci shi yasa wani lokacin sai a hankalta ma lafazin wani lokacin kuma sai a hankalta ma ma'anar da yake ɗauka Allah ce tilka ummatun qad khalat waccan al'umma ce ta gabata kaga tilka an yi isara ne zuwa ga muannas an hankalta ma lafazin umma muannas ne laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kaga laha ma kasabat an hankalta ma lafazin ta na muannas ne kuma kamar ɗaya ne sai aka ce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum amma a ƙarshen aya sai Allah ce wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba abin da suke aikatawa bai ce wala tusaluna amma kanat ta'malu ba wannan yana da yawa cikin alqur'ani in baka fahimce shi ba ka zo kai gaugawa saboda akwai su ɗalibai wanda in sun ga abin da su fahimta ba maimakon su koma ma malamai su koma ma ka'idodin ilimi su koma ma littattafai su ga yadda an kai taujihi sai su zabar su ce abu kaza babu shi abu kaza babu shi wanda kuma wato yana da hatsari kwarai da gaske eh mas'alar da zamu tashi akan ta yanzu zamu dawo ne a cikin littafin wato as'ilatul qur'an al-majid a mas'ala ta 900 da wato 44 malam yace fa in qila idan aka ce ma ma'ana takrar ma ma'ana takrar al-hubbi menene ma'ana maimaita kalma ta su fi qawlihi alaihi salam a cikin maganar wato annabi sulaiman alaihi salam kenan wanda ta zo a cikin alqur'ani inda yace inni ahbabtu hubbal khairi ni ina son su na alkhairi me ma'ana kuma in yace inni ahbabtu alkhaira ya ba dole bane shi ya kawo inni ahbabtu hubbal khairi ba suratu sad aya ta 32 wa ma ma'ana ta'diyatihi bi an menene ma'anar an gane ko an kai ta'adiya na hubbu da ko wato an an ka kawo harafi na an da ya ce inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi ina fata an fince ni me yasa ya kawo wannan an wa zahiruhu zahirin larabci za a ce ne ahbabtu hubban misla hubbil khairi ina kauna so bege irin so na alkhairi ba sai ka kawo an ba kamata kulu kamar yadda kake cewa ahbabtu hubba zaidin nayi so da kauna irin na zaidu ahbabtu hubba misla hubbi zaidin nayi kauna irin kauna irin ta zaidu babu matsala ba sai ka kawo an ba to me yasa sai aka kawo ta ina fata an fahimci ni wanda shi yasa malaman balaga suke cewa ba a shafe wani harafi ko a ƙara wani harafi sai in akwai wani dalili bincike ne mai yawa malam yace to kulna za mu ce ahbabtu kalima ta ahbabtu fil ayati a cikin aya bi ma'ana athartu tana nufin na fifita shine athartu bal tu'thiruna al hayata ad dunya qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina kama yaqulu al mukhayyar baina shay'aini kama yadda mutumin da an ka bashi zabi tsakankanin abubuwa guda biyu zai ce ahbabtu hadha kenan naso wannan ai athartuhu na fifita wannan kenan وقد جاء استحب بمعنى آثرة كلمة استحب تازو دا معنى تا وتقونا أما تنا نفين آثرة يا فيفيتا قال الله تعالى الله يتي وأما ثمود سو ثمودا فهديناهم من شريد دا سونا أنا نفين من يمسو بيان با أنا نفين الله شريد دا سوبا ننشي وتو هداية تي wato abin nan bayaniya ba hidaya tauqifiyya ba ko hidaya ce amma ba hidaya khassa ba domin yin wa'azi ya shafi kowa da kowa amma shari'a ta kama hanya wannan kuma wato ya kibanta da su mutane in baka bambanta wannan bacci alqur'ani zaka iya samun wato matsala kai bincike kan anwa'ul hidayat nau'i nau'i na hidaya wato hidaya kuma tana zakkuwa har cikin ma'anar shari'a don wasu in an ce hidaya sai su ce kawai tana nufin alkhairi a'a ba wai sai cikin alkhairi ba tana iya zakkuwa cikin sharri Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaihi annahu man tawalla fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azab as-sa'ir kaga shaytan wanda bai jibin cilmarin shi wato abinda an ka rubuta wanda Allah ya wajabta cewa zai shiryar da mutum zuwa ga wato zai batar da mutum ya shiryar da shi zuwa ga hanya ta sa'ir to kaga ga wanda an ka shiryar da shi hanya ta sa'ir ai ba alkhairi bane sannan Allah subhanahu wataala ya faɗa yan wuta za a cewa fahduhum ila siratil jahim ku shiryar da su zuwa ga hanya ta wutar jahannama to kaga ko wannan ba alkhairi bane kadiba cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani ya kawo anwa'ul hidaya akwai hidaya amma ta bayani irin wanda an nan wa amma samudu fahadainahu da ana nufin Allah ya shiryar da su da ba za su ce fastahabba Allah Allah ba zai ce ba fastahabbul ama al huda suka fifita makamta akan shiriya ma'ana suka fifita bata domin bata kamar wanda ya bace wato makahu ne ya makamta akan hanya ta gaskiya ba a ce fastahabbu ad-dalal al huda ba saboda mi saboda sai ka gane makamta tana tare da ad-dalal al huda kuma shi na tare da al-basira to sai an kai al-ihtibak inji malaman balaga marmakon a ce wato fastahabbu ad-dalal ala al-huda to sai ana son kalima hudu ake son a shi suke kira ihtibak asalin ihtibak shine abinda an ka sake an ka sanya wani cikin wani ina fata an fince ni kenan marmakon a kawo fastahabbu ad-dalal ala al-huda sai an ka ce fastahabbu al-ama ala al-huda domin sai ka samu cikin ma'anar ama akwai ad-dalal shi ko cikin ma'anar al-huda zaka iya samun wato akwai wato albasira kenan tunda a cikin al'ama za ka samu basira tunda kishiyar al'ama shine albasira kishiyar huda shine wato addalal kaga ka samu ma'anoni masu yawa isra al-ma'ani ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai su samudawa sun fifita makamta kenan bata ake nufi akan shirya ai atharuhu sun fifita shi li'anna man ahabba shay'an duk wanda ya so wani abu faqad atharahu ala ghairihi ya fifita shi akan wurin sa wa an kalima ta an bi ma'ana ala tana nufin ala kenan kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ta zo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yabkhal duk wanda yayi rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi to kansa ne ma rowa suratu muhammad ko suratul qital aya ta 38 fa yasiru ma'ana sai ma'ana ta kasance ai asartu hubbal khairi na fifita son alkhairi an gane ko ala zikri rabbi akan ambaton ubangiji na kenan nan alkhair sai zaman tunan kamar ana nufin wato duniya ko kuma abin duniya ya shagaltar da ni daga ambaton Allah ba ana nufin ya fifita duniya bane akan wato abin nan Allah subhanahu wataala domin annaba ba sa yin wannan ko bayan Allah na gari ba za su yi wannan mabalantana manzanni da annabawa الثاني amsa ta biyu wasu ka ce wa huwa ikhtiyarul jurjani shine wato imamul jurjani ya zabi wannan abdul qahir al jurjani an gane ko sunan shi wato abdulkahir bin abdulrahman bin muhammad al-jorjani in ka diba nan ba ta uku mai taƙiƙon littafi ya kawo shi al-mutawaffa sanata wato wanda ya mutu shekara ta 400 wa wahidin wa saba'in ya mutu hijira tana da shekara 471 sanata 400 kenan wa wahid wa saba'in min al-hijira ya mutu hijira tana da shekara 471 wannan abdulkadir jajjani ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi mabalaga hidima duk da yake wato malami ne na aqida ta i'tizal wato dan mu'tazila ne shi yasa wajen balaga malamai suna ɗaukar ra'ayinsu in ba sun yayi tasiri da aqida su ba ta mu'tazila dama an ce waɗanda sun kai mabalaga hidima suka shahara wato mutum biyu ne kenan a can da wato kuma dukkan su masu aqida ne ta mu'tazila da imamu zabakhshari mai al-kashaf da kuma imam abdulkahir al-jarjani wanda kuma sun yi mabalaga hidima amma suna da aqida ta mu'tazila ba a ɗaukar ra'ayinsu a wajen aqida su ta mu'tazila ko kuma ra'ayinsu cikin balaga in ya kuma zuwa ga aqida su ta mu'tazila amma in bai wato bayanin ne larabci wanda bai saba ma aqida ba ana amfani da shi wato shi na da wato abin da littafi musamman littafinsa wato abin nan asrarul balaga da kuma yana da littafi da la'ilul ijaz to shi wannan ikhtiyarul jirjani imamul jirjani shi ya zabi wannan ra'ayi sahibu ma'anil qur'an yana da littafi kuma ma'anil qur'an da yace an ahbabtu bi ma'ana qa'adtu kenan shi anna cewa kalima ta ahbabtu bi ma'ana qa'adtu yana nufin na zauna wa ta'akhartu nayi jinkiri ma'khudun an cirato ta ne min ahabbal jamala kenan ana nufin raqumi in an ce ahabba nan ba ana nufin yaso ba idza baraka an gane ko ko idza baruka idan ya duka kenan ana nufin ko ya durkusa zamu ce kenan nan ahabba tana nufin wato baruka ya durkusa kenan annabi sai wannan yana nufin na zauna ko na wato na yi sakaci kenan ban ban kula ba har wannan abubuwan sun shagaltar da ni wa minhu qawlu sha'ir yana daga cikin wannan fada fada sha'iri da atka ilaiha muqlataha abinda ya kira ka zuwa gare ta ita wannan yarinya sha'ir yake magana muqlataha idon ta guda biyu ba a ce al'aine ba muqla yana nufin ido wajiduha da kuma wuyanta kinan idon ta masu kyau ne sannan kuma wuyanta mai kyau ne har ka kalle shi familta sai ka karkata kama malal muhibbu kamar yadda almuhibbu nan kana iya ɗaukashi mai so amma sai ana nufin kenan wanda ya durkusa ala amdin da gangan kenan kama abu ne wanda ya durkusa da gangan mutumin da ya durkusa da gangan ma'ana kenan cikin sani kai haka falmuhibbu huna abinda ake nufi da almuhibbu nan injimalan aljamalu raqumi wal amdu yace illatun takunu fi sanamil jamali wato wani illa ce wani rashin lafiya ne wanda yake zuwa a cikin sanamul jamal tozon raqumi kenan yato kenan kama malal muhibbu ala amdin kamar yadda kenan raqumi wanda dauke da ciwo wanda yake amdin kenan yana nufin ciwon da akan tozon raƙumi wanda ya karkatar da shi to kamar yadda ya karkata kamar haka ne kai ma ka karkata yadda tunda in akwai ciwo tozon da masa mai to tana yiwa wannan ciwon yana sawa tozon ya karkata wa kullu man taraka shay'an duk wanda ya bar wani abu wa tajannaba an yaf'alahu yan nisanci ya aikata shi faqad qa'ada anhu za a ce ya zauna daga wannan aikin bai yi shi ba فتأويل الآية تو يدا زامو فسر آية إني قعدت عن ربي ني نا زونا daga al'amarin ubangiji na kenan li hubbil khairi saboda son alkhair na ana nufin dawakai kamar yadda ake ruwaitowa sun shagaltar da shi suna yin fareti har yammance bai yi wato sallah ba fa yakunu intisaba hubba to in mun dauki wannan zai kasance intisaba hubba kalima ta wato hubba da anka kawo ta mai nasba an kai mata fatha ala annahu maf'ulun lahu sai a fassara ta da maf'ulun lahu wanda don shi akai abu kenan inni ahbabtu ni na wato zauna hubban don saboda son wannan fareti na doha kai an gane ko in kuma ka dauke shi wancan hubba na so sai zama to maf'ulun ne mutlaq ahabba yuhibbu hubban na fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda wato za a iya cewa a ƙarƙashin wannan matsala ka dai abinda malamai sun ka ce kidan mi a dalilin da yasa aka kawo an ko a ce tana da ma'ana ne a habba bi ma'ana asara ko ko a ce a habba bi ma'ana qa'ada ya zauna matsala ta gaba sai matsala ta 900 kenan da 45 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala sulaiman alaihi salam ya aka annabi sulaiman yace wa habli mulkan Allah ka bani mulki la yanbaghi wanda ba zai dacewa ba ko ba zai yiwuwa ba li ahadin ga wani mutum min ba'di wanda zai zo bayana suratu sa'ad aya ta 35 wa hadha ashbahu bil hasadi wannan yana kama da misali yafi kama da wato hasada kenan wal bukhlu darewa bi ni'amillahi ta'ala da ni'imomin Allah ala abidihi akan bayansa bima la yadurru Sulaiman alaihi salam ga abin da ba zai cutar da shi ba don Allah ya ba wani mulki wanda ya fi nashi an gane ko ko daidai da nashi bai matsala to kenan yayi mutane yan baya kenan hasada gaba haka ne za a iya fassara shi a zahiri yace to kulna za mu ci قال الحسن حسن ياتي in an ce alhasan galibi cikin littafin tafsiri an rufin alhasan albasri tabi'i ba wancan hasan ba jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qatada da qatada shi ma yace rahimahumullah Allah shi musu rahaba wa rahimallahu jami'al muslimin mu mun ce Allah shi mu dukkan musulmi rahaba almuradu bihi abin da yake nufi da layan ba zai li ahadin ba zai yiwa ba ga wani mutum an yaslubahu minni ya zare wannan mulkin gare ni fi hayati a cikin rayuwata kama fa'alahu shaitan kama yadda shaitan ya aikata alladhi labisa khatimahu wanda ya zobe na annabi Sulaiman wa jalasa ala kursiyihi ya zamna akan kujera annabi Sulaiman ya yi mulki wanda wannan wasu kisoshi na isra'iliya da ake kawo ake cewa an cire zobensa an ba wani shaidani ya tafi da shi har ya zamanto annabi suleiman ya yi rashin lafiya ya rasa mulki ya zama bai da mulki ya koma ƙasa sai da wannan abin nan kifi ya haɗiye wannan zoben wata rana an masa kifi yana ci sai ya ga zoben cikin kifi ya ɗauka ya sa sai mulkin sai dawo wannan isra'iliyat ne abubuwa da ba su tabbata ba kadiba cikin addu'a'ul bayan fi idahil qur'an da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kadiba cikin tafsiri na Ibn Kathir kadiba cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari sannan kadiba cikin al-Isra'iliyat an gane ko na Abu Shuhba ka koma kuma cikin diba cikin al-Isra'iliyat na Hussein al-Zahabi kaga yadda an kai nakadin waɗannan wato riwaya cikin da waɗanda suka kawo su su yi nakadin su ba da waɗanda suka kawo su ko sun yadda da su da waɗanda suka kawo su sun kai nakadin su suka nuna waɗannan abubuwa ba su inganta ba to wannan dai cewa shedan da yake nan ya sace mulki annabi Sulaiman ba magana ba ce wadda take ingantatta kenan da yace layan bagi da ahadin min ba'di sun ce kenan ba zai yiwa ba ga wani bayana kenan ba zai yiwa ba wani ya zare masa mulki الثاني waɗansu malamai sun kace anna Allah ta'ala shi Allah subhanahu wata'ala alima ya sani annahu cewa la yaqumu ghayruhu min ibadihi ba wani wanda zai tsayuwa wato daga cikin bayan Allah wanda ba annabi Sulaiman ba bi masalihi zalikal mulk da wato maslaha ta irin wannan mulki faqtadat hikmatuhu sai hikima Allah ta hukumta takhsisahu a keɓance mulki irin wannan bihi da shi fa alhamahu sai Allah ya tusanya masa an gane ko an yas'alahu takhsisahu bihi ya roki Allah Allah kare ba wani mulki irin wannan domin an san ba wanda zai iya kula da mulkin irin shi da tsoron Allah da komai da komai domin shi an bashi mulkin mutane an bashi mulkin aljannu an bashi mulkin dabbobi da sauransu har da mulkin iska an bashi iska tana ɗaukar shi ta kai shi inda zai shi ba tare da sai an haɗa na'urori kamar matsayin jirgin sama الثالث waɗansu suka ce amsa ta uku annahu shi annabi Sulaiman arada bidhalika yana nufi da wannan magana da ya faɗa mulkan aziman mulki mai girma fa abbara anhu bi tilkal ibara sai ya amfani da wannan lafazza yace la yanbaghi li ahadin min ba'di wa lam yaqsud bidhalika amma shi ba yana nufi ba illa wato izamal mulki sai girman mulkin shi kawai yake nufi wa sa'atihi da yarwan mulkin kama ta qulu li fulan kama yadda zaka ce ga wani mutum ma laysa li ahadin ma laysa li ahadin mislahu min al-fadli aw min al-mal ba ba wani mutum wanda yake da an gane ko ma laysa li ahadin ba wani ga mu- wato ba ba ga wani mutum misluhu irin shi ba a samu wani mutum ba kenan ya tamkarsa wanda yake da minal fadli da falala wa minal aw minal mali ko ko a ce babu mai dukiya irin ta wani ba ko ko a ce babu mai falala irin ta wani babu mai mm, kuɗi irin na wani wa turidu bidhalika amma kana nufin hakan ga izama fadlihi girman falalarsa ma'ana yana daga cikin masu manya manyan falala aw malihi ko kana nufin yana daga cikin manya manyan mawadata ba kana nufin yafi kowa ba wa in kana fin nasi am wato eh, wa in kana fin nasi amsaluhu tana yiwa kuma cikin mutane akwai tamkarsa kenan sai zama tunan girman mulki ake nufi to amma wannan eh, waɗannan ra'ayuka da ra'ayi na ɗai wanda yake cewa eh, kenan kada a zare masa mulki ne kenan bai yiwa wani ya zare mai mulki da kuma ra'ayi na uku wanda yake cewa kawai yana nufin mulki ne mai girma duka suna nesa kwarai da gaske cewa dai yana nufin Allah kada ya ba wani mulki irin nasa wannan shine fifitowa a zahiri kamar yadda wato amsa ta biyu ta tafi akan haka ina fata an fahimce ni kuma wannan shine fifitowa a zahiri wallahu ta'ala a'lam Eh, mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato kafin mu tafi dai akan wannan sai mu gane cewa da mulki da kuɗi da ilmi da duk wata ni'ima wato silahun ne zu haddaini makami ne mai baki biyu in kai amfani da shi jaribin alkhairi sai zan alkhairi gare ka in kai amfani da shi jaribin sharri sai zan sharri gare ka fir'auna ya samu mulki ya butulce ma Allah ya halaka annabi suleiman ya samu mulki ya samu duniya ya samu lahira kenan mulkin ba shine illa ba mi za a yi da mulkin malaman ahlul kitabi sun samu ilimi amma ba su yi aiki da ilimin su ba sai Allah ya kamanta su da eh, abin nan da jakuna ko jakkai sannan kuma wani malami daga cikin su Allah ya kamanta shi da kare a cikin suratul a'raf fa masaluhu ka masalil kan malamai na musulunci waɗansu daga cikin su sun samu ilimi sun yi aiki da shi sun samu aljanna babu matsala samun ilimi ba shi ke sa ɗan adam ya bijiri ba sai dai in bai da niyya mai kyau sannan kuma kasancewa mutum bai samu ilimi ba ko bai samu mulki ba akwai talakawan da za su samu aljanna akwai talakawan da za su shiga cikin wuta ina fata an fice ni kasancewar mutum ya samu ilimi kenan ba shi ke nuna mutum ne na gari ba a'a domin akwai da su amfani da ilimin su ta hanyar da musu dace ba haka dukiya karuna ya samu dukiya ta zan sanadiyar halaka gare shi da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin sayyidina Abubakar suna da dukiya kuma ta amfani su wajen taimaka ma addinin Allah dan haka da mulkin da kuɗin da ilimin da wane ne ilimin na duniya na boko ne kenan ko a yanzu musulmi in ya samu ilimi na duniya yana iya sarrafa shi da zai taimaka ma addinin musulunci da musulmai kaga zan alkhairi gare shi kenan karatun boko yadda za a kere-kere a samu ci gaba na duniya ba laifi bane musulunci bai hana wannan ba dan musulunci ya yarda da ci gaba wanda bai saba ma addini ba amma a karanta boko don duniya an gane ko wannan shine musulunci bai da shi ba ko a karanta abin da zai bata aqida da dabi'a ta musulmi ki- ilimi na wake-wake to kaga wannan shine ba za a wato yadda da shi ba kidan wannan mas'ala ce wadda tana da muhimmanci a zamanin nan mu fahimce ta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 946 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace fi wasfi fi wasfi ayyub alaihi salam lokacin da an ka siffanta annabi ayyub inna wajadnahu sabira mu mun same shi yana da haƙuri an gane ko suratu sa'ad aya ta 44 ma'a anna sabra tare da cewa abinda ake nufi da hankuri huwa tarku shakwa ka dena wato wato raki kenan ila Allah eh, d- min alamil balwa ka dena raki daga radadin albalwa jarabawa alama kila akan abin da wadansu malamai suka faɗa wa huwa qad shaka shi ko annabi ya ayyub ayya kai wato ma'ana ya nuna eh, radadin ciwon sa eh, zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ce to kulna za mu ce a shakwa wato abin nan nuna raɗaɗin abu asalin ashakwa na nufin kai ƙara shi yasa yanzu ana cewa rafa'at ashakwa kamar yi wa karatun kotu a ce mutum ko ko a kotu mutum ya ɗaukakar da ƙara kenan ya kai wato abin nan na wani ya ce to kulna za mu ce ashakwa ilallahi kai ƙara zuwa ga Allah ko ko nuna wato raɗaɗin wani abu ka kai shi zuwa ga Allah la tunafi sabr wannan baya kuri as-sabr hankuri wala tusamma jaza'an kuma ba a kiran shi ba a kiran shi raki lima fiha domin a cikin wannan akwai min izharil khudu'i nuna wato kankan da kai wal ubudiyyati da bauta lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki wal iftiqari ilaihi da kuma nuna bukatuwa zuwa ga Allah wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan qaulu yaqub alaihi salam fatar al- annabi yaqub alaihi salam qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah yace inna ma ni ashku ina kai karar bathi damuwata wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah so wasu ka ce to albathu bakin ciki ne wanda yayi girma kwarai da gaske wasu ka ce a'a albathu na ana nufin kamar bakin ciki abu ne wanda yake in ya shafi zuciyarka duk zai shafi dukkan jiki daga batha ne kamar abu ya yadu wa huzni kuma da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah suratu yusuf aya ta 86 ma a qaulihi tare da kuma shi annabi abin nan yaqub ya ce fa sabrun jamilun zan yi hankuri amma hankuri na gari ba ko ne irin hankuri ba dan akwai hankurin da bai da kyau akwai hankurin da in ka yi shi zaka ce wutar jahannama kafirai suka ce Allah ya ce a cikin suratul furqan wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kusa ya batar da su daga allolin su in ba su kai hakuri ba to kaga wannan hakuri in kai shi wuta jahannama zaka dan haka cewa wanda daga cewa duk hakuri yana da kyau ba gaskiya bane da nasi na alqur'ani nan ma Allah subhanahu wataala ta faɗin wannan a cikin suratul sad wannan sura da muke cikin ta wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum sun ce ku tayi ku hakuri da allolin ku to ina wannan hakuri da kai shi wuta jahannama zaka shi yasa sabon Allah ba a hankuri a ciki amma in ba sabon Allah bane zaka iya hankuri don saboda neman wato shi ma don Allah ya kamata kai don ka samu lada almuhimmi dai ya ce fasabrun jamil zan yi hankuri hakuri wanda yake mai kyau hankuri na gari kina akwai hankurin da ba na gari ba kuma wannan ya zo a wurare guda biyu a cikin suratu wato yusuf ga adar mai hada alkur'ani akwai fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun akwai kuma fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a malam yace to wa qauluhum da faɗarsu. asabru shi hankuri da sun kace asabru shi hakuri tarku shakwa shine mutum ba zai kai kara ba ya'ani ilal ibadi kakka kai kara zuwa ga bayi amma kai kara zuwa wajen Allah ka ce Allah kaza Allah kaza Allah ina da bukata ai Allah ya san bukatarka kenan ku ba matsala dan ka kai dan ka kai bukatarka zuwa ga Allah kuma shi Allah ba kaman mutane bane sha'ir yace la tas'alanna bunayya adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu kakka tambayi dan adam bukata ka tambayi wanda kofofin shi abwabuhu la tuhjabu kofofin sa ba a kulle su shine Allah subhanahu wataala Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana hushi in baka tambaye shi ba shi yasa yace Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu ko wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi ko dan adam yana tambaye shi ba fushi yake الثاني waɗansu malamai sun kace amsa annahu sallallahu alaihi wasallam kenan shi Dawud alaihi wa Ayyub alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim inna ma talaba shifaa min Allah ta'ala lokacin da ya nemi waraka daga wajen Allah ba'da ma lam yabqa minhu bai yi saura gare shi ba illa qalbuhu sai zuciyarsa kawai ta yi saura wal lisanuhu da halshen sa khifatan ala qaumihi ya ji tsoron ya ji tsoro akan mutanensa an yaftinahum shaytan shaydan ya fitine su bima kana yuwaswisu ilaihim ga abin da ya kasance yana musu waswasi bihi da shi wa ya ƙuru shaidan yana cewa innahu yadda lamari yake lauka na ayyubu nabiyan da annabi ayyubu dai annabin Allah ne lamabtuliya bima huwa fihi da Allah bai jarrabe shi ba da wannan abin da yake cikinsa wala da Allah ta'ala da kuma shi annabi ayyubu ya roƙi Allah bi kashfi durrihi Allah ya yi masa domin ya yadda da Allah kenan Allah shi ya yi masa to wai bawar wuya an kuma yi riwaya annahu alaihi salatu wassalam alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu atammu taslim tsira da amincin Allah su tabbata wato a gare shi kuma mafificin su ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala an yi riwaya ya ce fi munajatihi a gana wasa da Allah ilahi abin bautana qad alimta annahu lam yukhalif lisani qalbi Allah ka san da cewa halshe na bai saba ma zuciyata ba na fata an fince ni nan in ka gana maka ce lisani shine fa'ili domin don ma ba ta bayyana tunda wato an yi idafa qalbihi zaman to maf'ulun bihi kuma in ka ga dama ka ce a alam yukhalif qalbi lisani sai zaman to qalbi shine fa'ili lisani zaman to maf'ulun bihi duk za ta iya dauka tunda babu wato wasali zuciya harshe na bai saba ma zuciya ta ba ko zuciya ta ba saba ma harshe na ba duk dai dai walam yattabi qalbi basari zuciya ta ba ta bi gani na ba ina fata an fahimce ni zuciyata ba ta bi gani na ba ma'ana abin da nake gani bai yi min tasiri ba a zuciyata har ya taba imani na walam yulhini ma malakat yamini abinda hannuna na dama yan mallaka ma'ana abinda din mallaka na dukiya walam yulhini bai shagaltar da ni daga daga gare ka ba ya Allah walam akul ban taba ci ba illa wa ma'iyyati min sai na samu maraya mun ci tare da shi walam abit shab'ana ban taba kwana ba shab'an ina wato a koshe wala kasiyan koko ban taba sanya sutura ba wa ma'i ja'i'un face sai an wato face sai zan zan kwana wa ma'i ja'i'un akwai mai jin yunwa tare da ni ba au uryan koko wanda yake wato huntu bai da sutura asalin shi an yi wato abinda malaman balaga ne suke kira anan wato at-taqsim wani lokacin ana irin wannan wato asalin magana to walam abit shab'anan wa ma'i ja'i' sannan kuma wala kasiyan wa ma'i uriya to sai anka ce walam abid sab'anan wala kasiyan sai anka kawo biyu sannan sai anka kama kowane nashi allafu wan nashru ko atsayi wan nashr wanga murattab ne akwai kuma al mushawwish ko ghairu al mushawwish mun taba bayani kan wannan a cikin bayanan da suka gabata yace to fa kashafa Allah ta'ala durrahu da Allah yayi yaji wannan addu'a tashi sai Allah yayyayi masa cutarsa to wannan ita ce addu'ar da ya gabatar su kamar da sun kace to amma wannan ruwiya an kace an ruwaito sighatu tamridin ce ba abu ne wanda ya tabbata ba sai an samu sanadi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a tabbatar da wannan ko kuma ya zama to a ga sahabi aka ruwaito shi ya ce kuma sanadin ya inganta to wannan ana iya ɗaukar shi shi ma matsayin hadisi tunda shi sahabi bai da labarin annabi ayyubu in ba ta fuskar wato gaibi ya samu wannan ba kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sai zaman to mawqufun lafzan marfu'un hukman kamar yadda malaman hadisi suke cewa wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne kenan za a ce shi annabi wato Dawud abin da yasa ya kai kara ma'ana yadda bi Allah ya yi mishi saboda yana jin tsoron in zuciyar shi ta tabu da harshen sa kenan shikenan an samu matsala tunda su kadai ne suka yi saura to idan ko su kadai suka yi saura kenan an samu iko akan su shedan ya samu iko akan su kenan matsala za a samu kuma shedan ya yi wasi gare su yana da musu cewa ai inda hakikatan yana tare da Allah da Allah ya taimake shi to wannan shi ne abin da wasu malamai suka kawo akan cewa bi yasa an ka ce inna wajadnahu sabira tare da cewa ya ce rabbi anni masani durru wa anta arhamur rahimin a cikin kuma suratu sa'ad yace masani shaytanu binisbin binisbin wa azab to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo a nan za mu fitar da wata matsala mai muhimmanci shine cewa komi imanin mutum komi darajarsa Allah zai jarabe shi shi yasa Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ashaddun nasi bala'an al'ambiya wanda suka fi kowa cin karo da jarraba su ne annabawa sun mal'amsalu fal'amsalu ashe jarraba al'umman musulmi da jarraba annabawa da jarraba malamai da jarraba masu ibada in dai don Allah suke yi wannan ba wani abin mamaki bane annabi yusuf ya yi kaso ba wani laifi ya yi ba amma dai Allah ya kaddara mishi wannan kuma ya ci karo da matsaloli daban-daban an sayar da shi an shirya kisa an abin nan nashi an kai shi gidan kaso gashi bako gashi bawa a inda yake din karkashin mace ka dibi annabi Allah a ce kai na karkashin mace bai da ta cewa duk waɗannan matsalolin ya ci karo da su kuma an shirya kisan shi gashi nan dai ya yi karo da kalubale daban-daban amma duk wannan bai hana ba ba shi ke nuna ba mai daraja ba ne kuma ba ɗan babban gida ba ne kuma ba shi ke nuna ba zai wuyan wani abu ba annabi musa ya ci karo da matsala ya bar abin da misra ya je ya yi aiki shekara takwas ko goma ya samu abin da zai ba da sadaki ya wahala kwarai da gaske kuma ba shi ke nuna ba annabin Allah bane to dan haka dan kaga wani mutum wanda ba annabin Allah ba annabi ayyuka gashi ya ci karo da wannan matsala ba wani laifi ma Allah ba shi yasa sai ka gane wannan kake iya fahimtar jarabawa ta Allah akwai alibtila alibtida'i akwai alibtila aljaza'i ibtila jarabawa ta Allah akwai ibtida'i wanda Allah ya ga dama ya kage ta don ya ɗaukaka darajarka irin yadda yake ma annabawa ba don sun yi wani laifi ba ko ko in sun yi wani kuskure tsakanin su da Allah misali kamar annabi wato Yunus da ya bar wannan wuri kafin a yi masa izini ya yi wani abu ne sannan Allah subhanahu wataala jarrabe shi amma galibin annabawa ba wai sun yi wani laifi bane a'a Allah ne ya jarraba su don ya ɗaukaka darajar su akwai alibtila aljaza'i mutum yayi wani abu sai Allah ya jarrabe shi da wani abu don sakamakon wannan abin irin wanda kafirai suke yi su aikata wani abu Allah subhanahu wataala ya turo musu kaza ya turo musu kaza ya turo musu kaza in baka bambanta tsakanin wannan jarrabawa ba kana cikin matsala shi yasa al'ummar musulmi mu dawo mu karatun ta da su jarrabawa da muke ciki a zamanin yanzu kafirai suke muna wadansu abubuwa shin yawan sabo ne yayi yawa ko ko muna biyar Allah ne kuma muna jiran Allah subhanahu wa ta'ala ya mana budi Allah ne son dauka darajar mu kowa sai ya tsaya kai da kanka kai tunani kaga a wani matsayi zaka aza kanka wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 947 malin yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa inna alayka la'nati Allah ce la'anata ta tabbata gare ka kenan shaytan a kissa ta annabi Adam a cikin suratu Sa'ad Allah ce la'anata ta tabbata a gare ka ila yawmiddin har zuwa ranar tashin alkiyama ranar karshe kenan suratu Sa'ad aya ta 78 malam yace to ya dullu ala anna ghaya ghayatan anna ghayata la'natillahi gaya ta la'ana Allah li iblisa ga iblisa yawmal qiyama yadullu ala anna an ghayata ya kamata a ce anna ghayata la'nata Allah li iblis yawm al-qiyama kenan yadullu ala anna ala ala anna ghayatan li na'nati Allah li iblis kenan wannan yana nuna cewa akwai iyaka ga la'ana Allah da Allah ya ma iblis yawmul qiyama ranar tashi alkiyama sun mutan kada sanantum za ta yanki domin ya ce ila yawmiddin za ta zo har zuwa ranar sakamako to menene hukuncin bayan ranar sakamako tunda ila wani lokacin tana nufin abu ya tsaya bakin nan ila kuma wani lokacin tana nufin a'a abin ya wuce iyaka har ya tafi gaba in jinsi guda ne kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa wamsahu biru abinan ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi kaga sai anka ce gwiwa hannu za ta shiga ciki domin hannun da gwiwa hannu ko mu ce kusurwa hannu tana cikin hannu kenan don an ce ta shiga ciki ba matsala amma da abu biyu ne to shi kenan sai a ce sun rarraba shi yasa yan qur'aniyun da suke cewa in za a yin azumi ba za a sai an kai cikin dare Allah ya ce sun ma'atin musiyama ilal layli ku cika azumi har zuwa dare kenan ba a ce zuwa faduwar rana ba sai an ka ce a'a ilal layli domin shi inda dare abu guda ne to an ce ilal layli na yawa abin da zai zo bayan shi amma in ya zama to abu biyu ne to nan dole daga inda gudan ya kare daga nan gudan zai fara misali da an ce ilal layli zuwa dare to daga lokacin da rana ta fadi sakan na farko da rana za ta fadi sakan na farko wanda dare zai fara don babu wani abu tsakanin dare da yini sannan kuma wato menene wato abubuwa ne guda biyu ba jinsi ɗaya bane shi yasa ashe da rana ta fadi dare ya shigo ina fata an fahimci ni ba a ce duhu ba ba a ce ila zalami ba ila laili an kace to da haka ya kamata mu fahimci wannan ila tana da ma'anoni daban-daban kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari tana daukan ma'ana fiye da nawa kuma kadiba cikin huruful ma'ani malamai sun yi littattafai da wannan kadiba cikin babi na ila malam yace to kulna zamu ce amsa kaifa tanqati'u ya za a yi azaba ta yanke wa qad qala ta'ala an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce fa azzana mu'adhdhin wato tsakanin tattaunawa ta ƴan wuta da ƴan aljanna a cikin suratul araf sai Allah ya ce mai kira zai yi kira yani yawmul qiyama ranar tashin alqiyama Allah anatullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata akan azzalumai suratul araf aya ta 44 wa iblis shi ko iblis azlamu zalama shi an mafi zalunci daga cikin masu zalunci walakin sai dai muraduhu fil aya abinda ake nufi a cikin wannan aya anna alaihi wato anna alaihi la'nata la'ana tana tabbata ne akan shi fi tuli muddatin duniya tsawon lokacin duniya fa idza kana yawmul qiyama idan qiyama ta tsayu iqtarana lahu sai ya hadu iqtarana kenan daga muqarana ne kamar a ce nan iqtiran shine abu ya abotakanci wannan la'ana bil la'nati tare da la'ana min alwa'il azab nau'i nau'i na azaba wanda zai zai abotakanci wannan la'ana ma tansa ma tunsa inda hul la'ana abinda za a manci wannan la'anan ma ta duniya tunda azabar ta riga ta shigo an shigo cikin sakamakonta waka anna hanqata ka dai ce kamar ta yanki shi ne abinda malamin ce kenan kamar ma amince da wannan la'ana ko kuma ce a shi kenan ba a ce an manta da ita la'ana a wani lokacin ya shiga fara shiga cikin sakamakonta wato shine abinda za a yi cewa kuma ba a yi cewa me yasa Allah zai mu shaitan azaba da wuta kuma an halicce shi da wuta tunda ya ce qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin a ashirar din Allah ne yake sawa a ji shi kamar yadda dan adam an halicce shi da kasa kamar yadda malamai suka ce amma kasa in ta fado ko ku dan adam yana gina cikin kasa gina hakan makanan hakar ma'adanai ko abin da ya kamata haka sai kasa ta jicce shi kuma ya mutu kuma da kasa aka yi shi shi ya sama wani sha'ir ya ce ana la arkabul bahra ni ba na hawan teku ma ana ba zan hawan ruwa ba huwa ma'un shi teku ruwa ne ko tabki wa ana tinun ni ko laka ne ba na asali na laka ce wa tinu fil ma'i za'ibu su ko ita ko laka a cikin ruwa tana narkewa kenan in shi cikin ruwa za a narke dan haka dai a takaice wato wannan shi ne abin da ake son a ce shi shi ɗaya narce azzalumai ko kuma mu ce a'a da an ka ce ila yaumiddini har zuwa ranar sakamako la'ana za ta zo to bayan tashin akwai wani bayani to wannan ya nuna cewa waɗanda suka shiga cikin wuta suka tabbata cikin ta la'anannu ne na Allah kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha to nan shedan kuma Allah ya nuna zai shiga cikin wuta don Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum kenan ko gidan wuta gidan la'ana ne kenan sai zaman to wasu nasoshi sun nuna cewa bata tsaya ba bata kare ba la'anar ta ci gaba wannan a haka ne za a iya fahimtar nassi dan kan wani zaburo ce to ai shedan ma da ana shi ta kare ranar tashi alkiyama kidan mutane ne za su shiga shi ba zai shiga cikin wutar jahannama ba ko ko ba zai tabbata a cikin wutar jahannama ba wannan yan uwa musulmi shine abin da ya kawo mu karshen waɗannan wato wato karshen wannan sura suratu sa'ad a cikin waɗannan littattafai guda biyu kuma lokaci yayi mun halin sa nan za mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته